dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai ya jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama wanda yake wulgawa da kwanaki da watanni da shekaru suna gudana bisa yardarsa da kaddarawarsa da ikonsa duk abin da yake gudana cikin sama ko ƙasa yana gudana ne da yardar Allah babu wanda ya ce gagari Allah ko sama ko ƙasa mutum ne ko aljini mutanen kirki suna bautar Allah sun kaɗaita shi da bauta mutanen da ba na kirki ba sun haɗa Allah da da wani abun bauta ba shi ba suna kuma bauta wa wani Allah ko sun zaɓi yardar wani Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya kaɗaita babu abokin tarayya cikin mulkinsa, ba shi da wani abokin tarayya cikin jujjuyawan al'amura, godadde ne an gode masa ya yaba wa kansa, ya gode wa kansa, manzanni da annabawa sun gode masa, mala'iku suna gode masa, babu wani mutumin kirki face yana gode masa, godiyar Allah ita ce ɗaukaka ga wanda ya gode wa Allah, taɗewa Allah ya zama asara ga duk wanda ya taɗe masa. mun yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya dace a bauta masa ba tare da hada shi da komai cikin bauta ba ya tsarkaka ya daukaka ya fi karfin ya ga abun da baya so cikin mulkin ya aiko manzanni ya cika annabta da manzanci da biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da sakon Allah bai bar komai ba shekaru sun mulga tun daga lokacin da ya yi hijira aka so mallisa ba shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 63 a doron kasa yana karantar da mutane addinin Allah ya yi bankwana da al'ummarsa ya koma ga Allah cikin yardar Allah domin kafin ya bar duniya sai da ya tabbatar cewa ba zai sake bakin ciki ba har abada ira da amincin Allah suka fata gare shi fiyayyen halitta wanda ya fi kowa iya karantarwa ya fi kowa iya kiran mutane zuwa ga addinin Allah riko da sunnarsa da bin hanyarsa ita ce tsira ga dukkan mutanen duniya musamman ma musulmai wanda duk ya kauce wa tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halaka ya kama ya sake reshi ya kama ganye ira da amince Allah tabbata gare shi da bisa alayansa da sahabbansa waɗanda ya tarbiyantar da su tarbiyantarwa ta gaskiya suka yi hijira tare da shi daga Makka zuwa Madina sun yi hijira ne don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala suka kuma tsaya bisa bautar Allah Allah ya tabbatar da yaddarsa gare su ya bayyana haka cikin alkur'ani kuma ya tabbatar cewa sun yadda da shi lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu yadda ya haɗa mu da su cikin aljannar firdaus a yau takin huduban yana tunatar da mu ne cewa a sake ne da hankali ma'anar a sake ne da hankali shine wato kwanaki dai suna tafiya yau a kirgin da na gani in na Saudiya ne uku ga watan Muharram. Yau uku ga watan Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai. Kwanan nan ake cewa da talatin da shida. Da wancan satin ne sai a dubu da ɗari hudu da talatin da shida. Wannan satin yau ana cewa dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai. Wannan ke nuna cewa an faɗa wata sabuwar shekara. daga tsohuwar shekara da ta gabata. Dukkanmu gaba ɗaya Allah zai tambaye mu game da abin da muka aikata, abin da ya gabata na wannan kwanaki da suka wuce na wacce shekara. Da yawa daga cikinmu ba mamaki sun yi aikin alkhairi, da yawa daga cikinmu ba mamaki sun shantake, sun yi sake lokacin ya wuce ba su yi komai ba. Amma tun da ana raye, har yanzu da sauran lokaci, gashi nan yau mun shiga shekara ta gaba, kuma yau uku ga watan ɗaya Muharram kenan bayan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci da muke cikin wannan shekara farkon wannan shekara za mu ɗauko maganarsa don a da hankali a maimaita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya yi ta sama da shekara dubu da ɗari hudu a auna a gani wasu abubuwa guda uku da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da su wadda an yi huduba ba sau ɗaya ba a wannan jami'a din akan irin wa'annan abubuwa amma har yanzu dai ba mu gushe muna cikin su ba ba mu gushe muna wasa da sakaci da wannan magana na manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda yayi ta yawmul hajj al-akbar ranan da ya tsaya tsayuwan arfa ranar juma'a ranar da ya tsaya yake bankwana da al'umma ranar da ya hudu ba a hajjin bankwana ya tabbatar da isar da sabon Allah da Allah ya aiko shi da shi ya kuwa al'umma musulmai ku sani cewa mun shiga sabuwar shekara muna cikin wannan sabuwar shekara wasu ba su isa wannan shekaran shekaran ba kuma suna da yawa wasu mun san su wasu ba mu san su ba wasu yan garin nan ne wasu ba yan garin nan ba wasu yan jihar nan ne wasu ba yan jihar nan ba wasu yan kasar nan ne wasu ba yan kasar nan ba amma dai muna da tabbaci cewa a doron kasa a rayuwarmu ko a kwanaki kwanakin nan kafin shigowa wannan shekaran an rasa ɗumbin rayuwa ta al'ummar musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba an rasa rayuwarsu ko cikin hatsarurruka ko cikin wani yanayi ko rashin lafiya saboda ajalin su ya ƙare bara suna nan kuma cikin wa'innan kwanakin masu suna nan lafiyar su kalau cikin minti ɗaya suka rasa rayuwarsu ba tare da suna da ciwon kai ko rashin lafiya na sakan guda ba illa kawai lokacin rasuwarsu ta yi akwai wanda sun rasu a tsaye bayan sun mutu suka faɗi yana cikin tafiya a tsaye Allah ya karbi rayuwarsa ya mutu ya mutu yana tsaye sannan tukunna gawarsa ta fadi an yi wannan musamman a lokacin da hatsarin da ya faru a ƙasar Saudiya lokacin da ake tafiya wurin jifan shaidan akwai waɗanda tun kafin su kwanta suna tsaye suka rasu sannan kuma suka kwanta gawarsu ta fadi wannan shi nuna mana cewa lallai wasu sun rasa rayuwarsu a dab da lokacin da ake canza shekara zuwa wata shekara to mu kuma ga munan Allah ya kaddara mun fito cikin wannan sabuwar shekara to haka me muka shirya a me da hankali a kula annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya gaya wa sahabbai a taron duniya sama da mutum dubu saba'in ne suka halarci wannan taro a tsakanin su ya faɗi wannan shela yake ce musu fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun fi yawmikum hadha وفي بلدكم هذا وفي شهركم هذا إلى أن تلقوا ربكم yace ku sani jinaninku da dukiyoyinku da mutuncinku a karan junanku tsakaninku ya haramta daga yau a yau innan sannan a wannan gari naku a wannan wata naku Allah ya tabbatar da haramcin haka sannan ila an talqaw rabbukum har ranar tashin alkiyama wannan haramcin yana da ba ma'ana an haramta a iya mutanen makka bane mutanen duniya ne suka haɗu a lokacin tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan ba an haramta kawai a iya kwanakin aikin haji bane an haramta shi a ko ina da ko ina a kuma kowane irin kwanaki sannan kuma ya tabbatar da cewa ila an talqa rabbum a yau idan muka duba muna da bukatar mu mai da hankali zuwa ga wa'incan maganganu ko yau din nan ɗazu limamin da ya yi sallar juma'a a gindin ka'aba sheikh usama khayyam hafizahullahu ta'ala ya maimaita wa mutane fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan maganganu lura da cewa an shiga sabuwar shekara abinda ya kamata mu lura da su shine lalle ku sani ya ku al'ummar musulmai muna da aiki a gaban mu da yawa daga cikin musulmai ana addu'o'i da neman alkhairi da fatan alkhairi idan muka shiga wani yanayi na bala'i da tashin hankali mukan koma ga Allah cikin addu'o'i da tabbacin cewa Allah shi ne Allah. A lokacin kuma Allah ya ji tausayin mu, ya yi mana abin da muke so, kamar yadda kowa shaida ne a cikin nan cikin abin da yake faruwa a kasan nan da abin da ya faru da abin da ake ciki da kuma yadda muke ciki rayuwa, abin da muke rayuwa a yau. Ya isa mu gane cewa Allah shi ne Allah, da ba don Allah Allah ba ne da ba mu zauna a nan cikin zaman lafiya ba. Amma kasancewar Allah shi ne Allah shi yasa muke zaune za mu yi sallah a nan. to me yasa muke manta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya aiko shi da sako wanda yake tace sarkakaccen sako ko muhimmin sako zuwa gare mu me yasa muke mantawa ku sani cewa har yanzu ba kina nan nan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haramun ne a tsakanin mu ba mu daina wasa da su ba dukiyoyin mu nan har yanzu musulmai ba a daina wasa da su ba mutuncin mun nan har yanzu musulmai ba a daina wasa da su ba a masallaci cikin masallaci bai fi karfin ka ji mutane ana yaɗa jita-jita a kan rayuwar al'umma ba da ka ji bai fi karfin a masallaci ka ji ana cin nama wayansu ba wanda ba sa nan a gurin wa'azi cin nama a gurin karatun alƙur'ani annamimanci cin nama ga wanda yake gefe mai wakon sauraron karatun alƙur'ani wannan su koma yi maslaha tsakanin al'umma a yau ta yi karanci al'umma musulmai muke magana rayuwar mu ta zama abun takaici rayuwar mu ta zama wata iri annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum takotowar irin hali ne kallon mutum wanda zai rage masa mutunci bai halatta ba yana karkashin wa a'radakum yace alaikum haramu kuma yace ila an talqaw rabbakum a bangaren asiyasance bai kamata ka ci mutunci dan uwanka ba a kasuwance bai kamata ka ci mutunci dan uwanka ba a addinance bai kamata ka ci mutunci dan uwanka ba a sana'ance sai a kowane irin bangare a zamantakewa na aure bai kamata ka ci mutunci dan uwanka ba a kai a kowane iri a gurin aiki kasa da kai yake sama da kai yake daidai kuke waye shi duk ku sani cewa inna akramakum inda Allahi atqakum mata da miji Allah ya san wani ya fi wani a gurinsa amma ba mamaki a duniyance wani shine a sama amma a gurin Allah ba haka bane yau a cikin nan masallacin wani shine shugabanmu amma a duniyance kenan ko a tsari kenan duk mun goyi baya a haka amma a gurin Allah Allah ne ya sani a nan idan wani ya wuce aka yi sallah mun yadda cewa mun masa mubaya'a ya shugabance mu don yin sallah wannan haka muka tsara a duniyance amma ba mu san gaibi ba a gurin Allah wanda yake tsawon baya wata kila a waje shi yafi wanda yake gaba ake bin sa in yayi sallah saboda haka ku san wannan kuma ku tuna wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram in ka ci kau da mutuncin mutane ka kare mutuncin kanka ka ki damuwa da mutuncin mutane wallahi ka huta saboda akwai kalmar da yawanci muna mai mai tata imamu sa'adi ya faɗa inna Allah akhfa wilayatahu fi ibadi Allah ya koyi walittakansa cikin bayinsa ya koyi waye waliyin Allah anan Allah ya koyi shi ya sani amma akwai waliyin Allah anan sai Allah ya san shi kuma Allah ya ga mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya rawaito daga Allah kai tsaye man adali waliya faqad azantu bil harb wanda duk yayi ce zai taka zai sa kafan wando ɗaya da waliyina to ya zai shiryo makamansa ni Allah zan fito mai fada shi wai sai fada da Allah to shi yasa Allah sai Imam Sa'idi cikin hikima yace inna Allah akhfa wilayatahu fi ibadi Allah ya koye walittakansa cikin bayinsa in kaga mutane ka dauka cewa kai ne kasa hakan da ka dauka bai ne da kai kasa in Allah yana so ka zama kai ne sama ko ka dauka kai ne kasa yanzu in dunnan muka dauka kowa a cikin mai dauka shine kasa da kowa a nan bai sa ya zama shine kasan sai in Allah ya so ya zama shine kasa kuma in Allah ya so shine a sama ko muna so ko ba ma so tare da cewa ya ne da kansa kasa sai Allah ya daga shi sama saboda haka mu ne da hankali ko mu san Allah mu san girman Allah abu na biyu shine ya kamata ya zama na farko da ya kamata mu sani musamman a wannan shekara duk matsalolin da muke ciki duk bala'in da muke ciki da tashin hankali amma kuma da sauki da muka samu daga Allah subhanahu wata'ala da agaji daga Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa babu abin da zai ƙara tabbatar mana da kwanciyar hankali da yalwa da nutsuwa da ci gaban musulunci da ci gaban rayuwa da haɓaka arziki sai mun koma zuwa ga aqida ingantacciya aqida wato aqida abin salima sahiha ingantacciyar aqida miƙaƙƙiya aqidar annabawa kadai ta Allah da bauta bisa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar dukkan magabata sahabbai da dukkan malaman da aka san cewa su malamai ne na kwarai in ba mu rike wannan ba muna da matsala a kullum hatta cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya da wasu gwamnatocin kasashe suke cewa za su yaki da shi in fa ba aqida ta gyaru ba cin hanci da rashawa ba zai gyaru ba ma'anar aqida shine na san cewa Allah yana ganin duk abin da nake yi kuma na san cewa ba wanda nake jin kunya sama da Allah na san cewa ina matukar tsoron Allah na san cewa ba zan hana Allah da wani cikin bauta ba to wanda yake da wannan a zuciyarsa zai cikin hanci ko cin baki ma zai ba hanci ba yaushe zai yi cin hanci ba ruwansa saboda ya san arziki da wadata da komai a hannun Allah yake ran da muka kasa tunanin cewa arziki a hannun Allah yake to za a yi hanci za a yi zalunci za a yi duk abin da baka tsammani kana cikin ofis kai kadai kuɗi ya wuce ta karkashin ka sai in ka san Allah shine Allah kuma shi kake tsoro kuma zai tsaye da kai tambaye ka akan wannan wannan aqida ta tabbata zuciyarka to in ka san wannan wallahi kuɗin zai wuce lafiya ran da duk wannan bai tabbata zuciyar mutum ba kar kai tsammanin kwanciyar hankali a gurin saboda haka ya kwaru mu musulmai mu koma gyaran aqida ko mu rike manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa addinin musulunci da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci da karantar da su addinin musulunci ba zai yiwu ba ba zai tasiri ba ba zai tafi a miƙe ba sai in an bi irin tsarin da manzon Allah ya duk dabarar da zamu yi ko mu yi amfani da rediyo ko wasu mutanen su ce a'a yanzu zamani ya canja dole ka sai ka shiga ta intanet ka rinka kawo labaran turawa ka rinka kawo labaran ci gaban kasashe shine zai sa ka jawo mutane zuwa ga addinin musulunci wasu kuma su ce a'a ka yi kaza wasu su ce ka hau mutane da fada wasu kai duk abin da kuke tunanin shi zai kai mu ga mafita in dai ya saba da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun ga taron jama'a sun bi da farko wallahi za su watsa daga ƙarshe ko taron jama'a sun bi da farko za su watsa daga ƙarshe ko mun ga alamar nasara daga farko za mu ga rashin nasara daga ƙarshe in dai ba manhajin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam don ka san wannan don ka shiga wannan sabuwar shekara da gyara abubuwa da bin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riko da aqida ingantacciya a cina cewa mun yi asarar shekarar da ta gabata musamman lokacin da muka yi ayyukan sabo in ko mun yi sa'a mun yi wani aiki na alkhairi to mu yi fatan Allah ya karba duk aikin da kai na alkhairi ka ka zo kana takama da shi baka da tabbas Allah ya karba ko bai karba ba kalmar ka ɗaya da ka taba yi a shekarun baya suna iya sa Allah ya yi watsi da ayyukanka na shekaru har abada to da mu ji tsoron Allah dukan mu ji tsoron Allah mu gyara aiki mu zo mutane na kwarai masu kyakkyawan akida masu bin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masu yata jita jita ba ba masu cin mutuncin juna ba ba masu taɓa dukiyar juna ba duk abin da yake na haramun ne ku nisance shi mu nisance shi iya iyawar mu kar ka ci haram da gangan in ya zama kaci baka sani ba ka yi kokarin kubuta daga shi ka mai da shi gurin da ya dace ku ji tsoron Allah ya ku jama'a ku sani Allah zai tsaye da mu gaba daya zai tambaye mu zai mana hisabi ku kwantar da hankalinku kar ku zalunci wani kar ku cuci wani kar ku zubar da jinin wani ko da ba musulmi bane ku sani cewa zubar da jinin wani mutum ko zubar da jinin wani dan adam matukar ba bisa ka'ida bane sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ku ranar tashin alkiyama ku sani yau muke raye gobe ba mu bane kamar yadda jiya ba mu bane yau aka same mu gobe ko ba mu bane haka kuma duniya za ta kare kamar yadda shekarar da ta wuce ta kare haka kuma shekarar nan za ta kare wanda suke raye har zuwa ƙarshen shekarar za su gani wanda kuma Allah zai karɓe su kuma za su tafi mu sani cewa kullum fatan mu Allah ya kai rayuwar mu cikin imani in Allah ya sa za mu kai wannan ƙarshen shekara muna fatan Allah ya kai mu Allah subhanahu wataala ya sa mu kai rayuwar mu tana masu imani muna masu imani muna riko da addinin Allah da aqida ingantacciya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku jama'a ku gyara zamantakewa tsakanin ku da matan ku ku gyara zamantakewa tsakanin ku da ƴaƴan ku ya ku mata ku sani cewa addinin ku yana karkashin biyayya ga aure sannan ku sani cewa aljannar ku tana karkashin biyayya ga mazajen ku matukar ba sun kira ku zuwa ga sabon Allah ba in dai sun kira ku ne zuwa ga addini ku yi hakuri ku bi su ku rike addini riko na gaskiya kar ku bi son zuciya kar ku bi diga cikin wasu masu diga ku rike addinin Allah in dai da gaske kuke yi lalle gaba ɗaya mu mu tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi tuban mu Allah ya gafarta mana kurakuren mu Allah ya yafe wa iyayen mu Allah ya hada mu da su cikin aljannar firdaus Allah ya shirya da zuriyar mu da iyalan mu ya kare mu ya kare su daga fitintunin karshen zamani duk abin da zai zama ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya hana mu aikata shi abin da zai zama daidai da ci gaban addinin musulunci Allah ya tabbatar mana da shi wallahu ta'ala alam إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده عبده ورسوله اما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكركم ونفسي يا عباد الله واقول لكم ان موضوع ان موضوع هذه الخطبه هو انتبهوا انتبهوا بمعنى انتبهوا وانظروا الى سلفكم ثم تدبروا مرور الايام كيف مضت السنه الماضيه وها نحن نستقبل سنة المقبلة أو ها نحن في صدر السنة الحاضرة قد دخلنا في العام الهجري عام 1437 مضى ثلاثة أيام من شهر محرم في هذه السنة الجديدة في العام الجديد ماذا فعلنا في العام الماضي وماذا سنفعل في هذا العام واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى حياتنا ويدبرها حيث يشاء وسنقف أمامه ويسأل كل منا عما فعل لنفسه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا, فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشك تمر أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم ونفسي يا أيها المسلمون بأننا دخلنا عاما جديدا وهو عام 1437 الهجري بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حياة المسلمين في هذه الأيام أو فيما مضى من حياتهم لا يكثر فينا إلا كثرة الإشاعات والغيبة والنميمة وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى حيث ينبغي علينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار لكن كثير من المسلمين إذا رأيت حياتهم مجالسهم أينما كانوا لا يذكرون إلا أعراض إخوانهم أعراض إخوانهم المسلمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع في حجة الوداع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصى أمته حيث قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في يومكم هذا وفي شهر وفي بلدكم هذا وفي شهركم هذا إلى أن تلقوا ربكم أيها المسلمون أين نحن اليوم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كيف كان أعراض المسلمين فيما بيننا اليوم وكيف كان دماء المسلمين وكيف كان أموال المسلمين من منا ينجو من أموال الحرام كثير كثير قد خاب في أموال الحرام ورزق نفسه بأموال الحرام كثير منا يستخدم أموال الحرام ويأكلها كأنه يأكل الحلال اتقوا الله عباد الله وسنقف أمام الله وسيسألنا عن كل شيء اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خير هذا العام وخير ما فيها اللهم إنا نسألك خير هذا العام وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذا العام وشر ما فيها اللهم اجمعنا في كل خير في هذا العام الجديد إنك على كل شيء قدير وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا يا حي يا قيوم وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأنزل علينا بركة من عندك في بلدنا غمبه وسائر بلاد المسلمين واحفظنا بحفظك هذا البلد هذا البلد بلد غمبه وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ لنا بلادنا واحفظ لنا بلدنا واحفظ لنا أعراضنا واحفظ لنا أموالنا واحفظ لنا حياتنا إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا أو أراد حياتنا أو ذرياتنا أو أزواجنا بسوء أو شر اللهم اكفنا شره بما شئت يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فاستجب لنا يا ربنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم